sunan wani ajihun kamar mai tare a yanzu a yanzu saura ka
na annabi ya je kasuwa yau sunan wani ajihun
assalamu alaikum jama'a yau muna goma ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar da na rasulun layi sallallahu alaihi wasallam wace daidai da ashirin ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu allah ya sake kawo mu inda maulanmu sheikh muhammad abdul ahad ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu yake gabatar mana da tafsiri cikin lafiyar jiriya da tafsir na maulanmu sheikh ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi a cikin surat isra'i a ta daya a kan hukumar lauyin gina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنذهبه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبقنا من صحبه الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق به يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأن الشيخ حفظنا جعل محمد الخاتم من هذا الذي تسلنا وبركاته mala'iku Allah ta wa ta'ala ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya aiko shi ya zo wajen sa ya zo ya kai da Allah sai Allah ya gaishe shi sannan mala'iku suka tabbatar da wannan gaisuwar suka ce suka shaida kuma ba wani wanda ya tantance abota masa sai Allah shi kadai wanda babu abokan tariya tare da shi shi Muhammadu kuma ba wani ne kuma mawuyin sa ne ya wajabta masa sallah a kai kamar yadda muka bayani jiya to ya tafi wajen zai koma shirin to yanzu an gama hawa yanzu za a dawo wani sarrafa sallallahu alaihi wasallam hatta wasala ila musa shi mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma har ya zo sama na shida kenan wajen annabi musa bayan dai mala ya lafiya ya kirga mu wai na farko annabi adam na biyu annabi isa da yaya na uku annabi yusuf na hudu annabi idris na biyar annabi haruna wannan muka manta biya na shida annabi musa na na bakwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dukkan su gaba daya an littafa su amma dukkan su wanda ya zo na farko masaban bilwar da sa lale lamu annabi adam kenan sai karshe kuma can na bakwai lale lamu annabi ibrahim kenan wanda ba wanda ya kama da annabi ibrahim kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauka daga wancan halarorin sidrat al-muntaha al-kursi al-arsh mustawai fa'aha ila abin ma'auha da ya dawo daga can har ya shigo cikin sammai na bakwai sama na farko ya zo ya gaida kakansa sanar yayin ya wuce na bakwai ne da na zo na shida tun da sauka zai sosai ya dawo wajen annabi musa kuma annabi musa ya ce ka malam ya aka yi me aka baka to ya an bani abinda ba a saba ba wani mutum na karanci ba tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe to me ya ba ka ce ya ba ni sallah biyar ya ba ni sallah hamsin sallah hamsin ka ta goma mutane ko za su yi saboda bari isra'il na tabbatar sun fi al'umman su karfi amma kuma abin da allah ya wajabta a kai na na gaya musu duk gaba daya ya wajabta ma a kansu ba su biya ba saboda haka yanzu ka koma Allah ya rage maka da manzo Allah ya koma sai Allah ya ce na rage biya manzo Allah ya koma sai Allah ya ce na rage biya bai dushe ba tsakanin annabi musa da ubangi musa ana rage biyar biyar biyar har saura biyar to biyar na karshe sai allah ta warka ta ala yake na rage maka daga hamsin har yanzu saura biyar to ka tabbatar wannan biyar ne yadda na ba ta shi to ma yi gwaddanin kawai da daidai magana ni allah ba ya ce ba in har na ce abu ba za a ce abu ba aikin aka canza amma lada yana nan duk wanda ya yi sallah guda biyar a rana kayan dare da rana kamar Allah ni Allah ta baka ta'ala zai rubuta masa ladan ya yi sallah sau biyar a so so hamsin duk wanda ya yi wankan janaba kuma na sarki so daya to na rubuta masa ya yi wanka sau kuma kai wanka daya an ce kai wanka sau bakwai to wanda kai wanda ya baka ruwan ya baka alfarma ya baka daraja ya baka hankali har kai wanka shi wannan in yake maka kaman kayi wanka sau bakwai ya kamata ka yarda domin bani isra'ila da in wani abu ya taba wannan jirgin misali nan ba najasa wanda aka yi wankewa ba to su bani isra'ila wuka za su nema ko almakashi su nemo wurin daidai inda najasa ya taba sai a yanke shi almakashi wancan wurin sai a rufe shi haka haka za a rufe shi haka a watsa shi shi ne wurin ya yi tahara to annabi muhammadu kuma saboda rahmatul lil alamin ainihin rahmatul rabbani duk abin da ya same ka maniyi ne jini ne jinin haila ne abun abun haihuwa ne ko menene najasa ya isa ka dauko wurin kasa in ma ya yi yawa ka zuba ruwa ka wanke kai haka haka wani lokaci za ka wanke abu su bayan yara cikin wannan rijin farin riga ka tsaruwa kai haka kawo kai haka ba ka matsa shi ba ya wadatar kai da kanka ka san fitsarin bai fita ba saboda wurin kafin fitsarin ya zo haifan tsalle daga baya kuma kaga har yanzu akwai kala a wurin ai ka saura amma Allah ya ce ya yi domin shi kaiwa ya yarda halittu duk wannan albarka ne muhammadu ne wani wuri ma ba wai wankewa ba ne yayi ya faruwa za ka yi fitari ya yi a nan ko wani abu ko ka yi shakka akwai wani abu ruwa za ka dauka ka yayi ya ba kawai allah ya karba duk wannan mun sami shi albarkar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ma yi mutu da kaunar da dai akwai kuma oman ja abin hasanati salahu ashiru amsaliya biyar so biyar nawa ne hamsin da biyar ishirin da biyar to biyar ko goma ba falahu ashirin da ashirin amsaliya ka gani kenan kai biyar kai kai sai Allah ya rubuta maka hamsin Allah ya kai mai في مدة الصلاة الإنسان يقل كما رأى صلى الله عليه وسلم أتكلم لوك عند أكي صلى shi sallan shi na shehu zai fara bayani in ya gama sai ya yi bayanin shi isra'u wal mi'raj din na amawa to yanzu zai bayanin isra'u wal mi'raj na khatawa wanda su malam na kaulaha da irinsu yadda suka fahimta isra'u wani harabi ba wai kamar na amawa ba ya je ya kan kwasa an salamu alaikum ya shiga ya tafi ya kai da wancan ya dawo ya kawo sallah to za a yi bayani daga farko har karshe irin na kasawa na kasatul kasatul kan ba zai yi a cikin wannan masarai ba na farko yake fi mudu salatu al-insan ya kafa kamar sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum yake sallah dan adam yana gani kamar yadda ka gani saboda shi lokacin maza Allah zai hau ba ya ga wasu zaune ibadar su kenan wasu a tsaye ibadar su kenan wasu a rufe ibadar su kenan wasu a sajada ibadar su kenan to wa'in nan gaba daya kan da manzo Allah ya kalla ya gani sai ya yi sha'awa abu za da kala-kala amma duk mutum da ya ake wannan abu da ya ake wa to mutum da ya yake to da ya gama ya kalli wannan duka ba da mala'ikun da suke sallan su da kuma yadda suke kowa da irin sallan sa kuma duk abu da ya ake wa shine rabbul alamin sai ya shafa wannan abu to zai dawo sai Allah ya sa masa dukkan abin da ya gani a sama ya sha'awarsa cikin ibadun mala'iku gaba daya wanda aka sani da wanda ba a sani ba duk gaba daya an kara masa shi kadai cikin sallar biyar nan naji a rana daya wasu gidaje a najeriya ba an san su da kudi ba in an ce alasawa kudi amma in an ce gidan malam nariya na zaria fiƙon ko ya hanje gidan malam yahuza ilimi ko ya hanje gidan muhammadu rabiu baban gida barabi ya ce alkurani ya hanje gidan abulbata da tufanci ya hanje gidan malam zangon bada da taushin ko to nan da nan nan nan nan ba na son mashi da nan saboda ku tabbatar fa misali kan nake ba wai na ce haka ne bane misali kawai da ke bayarwa na na san kuma duk wanda zai misali a gidan su za su ji daɗi amma duk da haka misali ne kawai Eh, wanda yake akan abin da yake kowa ya gani wanda yake akan karya ma kowa ya gani ka gane ku to nan sai aka kara masa sallolin gaba da kan aka kara masa a yi jikin sallah guda daya kuma ba wai sallah guda daya wanda za mu zo manzo Allah ya yi mana sallah so daya raka a biyu kamar yadda annabawa ba a kowa yana da yanki ya je gidansa ya yi sallah kuma Allah ya karba imam malik radiyallahu anhu akwai wani hadisi wanda yake cewa la salata rijalin masjidi illa illa bin masjid ya zana kusan shekara ashirin talatin har arba'in shi a wajensa duk wanda ya yi sallah ba cikin masallaci ba zai yi sallah can bayan arba'in sai ya haɗu da wani sai ya kawo masa sauran guntun abin da ya rage cikin hadisi illa da uzuri sai ya gane ashe wanda bai sallah wanda yake da uzuri wanda bai sallah a masallaci ba shi ma yana da sallah malikin imamun alimai so kai din duk wani ilimi wanda ka shige da shi duk abin da ka sani duk abin da ka tattara duk abin da malamin ka ya gaya maka akwai wani abu wanda malamin ka bai sani ba watakila ka ba zai sani watakila ma ba zai sani ba ila yau mun kiyama domin ne domin ba matsayin ka ne saboda ka ko kai ka san cikin isra'a wani arajuma ma ya ka ji yau wani abu wanda baka taba sani ba baka taba ji ba malamin ka ma bai taba ji ba lidza hada tajalla ma ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani duk yayi tafiyi cikin sallama wanda manzo Allah ya kawo wani hikmatin ukra shi shehu yake da wani hikima daban أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق كلا لبني آدم في الله تبارك وتعالى يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي domin ɗan adam duk abin da ka gani a duniya na kayan marmari kayan abinci kayan sha wajen kwanciya wajen gidaje abun hawa duk wannan gidaje dole ne a sama da ruwan saman na wanda ake yi da gonaki da bishiyoyi da abunan dabbobi tsuntsaye duka har kyankyaso har yunjuru dukkansu allah ya halice su ne saboda kankara kai sammai da kankai ma da wannan duniya duk allah ya yi shi ne saboda kankara duka duk nan na ɗan adam Allah ya ce khalaqalakum ma khalaqalakum ma bil ardi jami'a نعم هذا سخر لكم وهذا خلق لكم مم. يا علي wannan ya gode muku shi ya zama naku ne amma wannan ka tabbatar ya halicce su ne saboda kai مم. خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض فهو لنا duk abin da yake bayan kasa namu ne har ma cikin gidan kama naka ne kuma ya isa ni'ima da abun farin ciki da abun jin daɗi da abun san Allah ya kula da mu saboda annabi Muhammad har cikin gidanka kai aure yarinyan wani kai ba sadaki ba kai ba ajeji kana ba su abinci ba matanka ne har ya aure yarinya har ya haifi yarinya a dauko yarinya tana tsattsab mai kyau kowa yana marmarinta aka dauka wai aka ba wai ita ma na kai mutum mai rai da kunne da hanci da komai dan adam aka dauka wai naka ne ka kawo gida kuma bai na samu mata har ina kaje ina za ka je kar ka fita fa ka dawo nan zauna nan naka ne dan adam wanda dan uwanka ya haifa ya zama naka ka ajiye a gidanka kana tafarrufi yadda kake yi har ma wata rana kai zuciya kai bol da ita kace yanzu ba na so a kawo wata kuma a kawo wata ne wancan sulkin ga wanda kai bol da ita komin jan idon shi komin ake jarumi ne kai ana tsoron shi haka za a ta kai mai a ta koma gida ta zauna ba yadda zai yi kuma wai dan uwanka da ya dauko wata kuma wanda zai ba ka ba zai ce a an ce ya kace yar shehu abdullahi ba to sai ne a to ni da a an mun aure ko dole almajiri kai ma ka dauka a ka ba shi kuma ya aje ba yadda za ka yi kuma na ka ne to wannan ya nuna kenan shi dan adam musamman musulmi Allah ya ba shi kyauta wanda bai taɓa ba wata halitta ba kun yarda to ina shugaban halitta sai na mazala ya ce ma annabi musa na ji kunya ba na ji kunyan koma kuma ja koma kawai koma kawai biyar sai ma aka kawo ya ce ba zan koma ba ya yake ka koma ya ce a wannan biyar ɗin kamar ayyar kam na ji kunya ba zan yi koma ba da an biye ma annabi musa sallah asuba a dole in muka yi da safe an watsa sai gobe wa shi amma kuma manzo Allah ba zai yarda ba kun san saboda haka saboda ne saboda ai ba za mu samu lada mu kuma mu zama abu nan alon alon ya kamata mu mu tashi mu yi addu'a mu yi ibada domin kar mu ba wanda ya kawo mana alfarma kunya kar mu ba alon kusa كل ما في الأرض فهو لنا وما خلق الله على ثلاثة أحسن تجي ويكي أبن الله يا أمسا ينا cikin abun da uku duk abun da Allah ya halitta in shi yana cikin abun da uku kismun da'iman qa'im wa kismun دائما ركوع وقسم دائما سجود إنا قسم دائما قائم تاشي ga ka'aba ga duwatsu ga mutane haka ga banda mutane ma ga bishiyoyi a tsaye suke kismun da'imun au da'iman ruku'un ga jadi ga damusa ga barewa ga doki kullum da kan kasu suke me wannan zo ka hau zo ka hau kullum ruku ne ana so ko ba a wa kismin daiman sujudu kamar maciji kwari-kwarin kanana su tsera su waye duk kullum kansu to abu guda uku ne kawai kaga kenan a a ce mala'iku abin da suke can sama ya yi kama da nan su za mu ne sa ba ka je lagos ba ka taba ga sojoji sojoji a lagos a cikin mota sun sa kaya wanda baya kama na indiya kayan su dai ne wanda suke can suna bauta bayan allah da wanda suke nan kasa su ma suna cikin bauta duk mai gidansu da ne shi ne rabu ala sai yasa wasu a tsaye wasu a rukuri wasu kuma cikin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Allah ne kaji ruku'an wa yasjudu kamar Allah ne kaji sujudan lidaya fi hadha tajalla ma ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati saboda haka duk da manzo Allah ya gani ya shawa shi kenan dole ya bayyana Allah zai baki kyautan wannan abu sai dai abu da manzo Allah ya so ba duk abu da manzo Allah ya ke so haka Allah ya yi sai da suna Aisha radiyallahu anha wata rana Allah ya tabbata aya ce an ba manzo Allah izini duk matan da ta ba kanta manzo Allah manzo Allah ya aure ta Aisha ta ce Allah wajen matan da ba ta da iyaye za su ba da kai sai ke za ka zo ka ba da kanka ga maza Allah saboda rashin kunya Allah ya ce sai ta juya mahallu shari ta kalli maza Allah ta ce ke maza Allah na lura shi ubangijinka abin da kake so kawai yake eh ina zaune a nan gidan ina aure shekaru na lura cikin zamana da kai shi Allah abin da kake so kawai yake so imma imma Allah duk abin da manzo Allah kawai yake so Allah yake so imma haka ne in ji Aisha to kai bawan Allah ya gamata ka so kawai abin da manzo Allah yake so imma haka ne kuma ina jin ma haka saboda a kasan ina magana ina kaucewa ina kiyaye yan shari'a ina hadisi ina alkurani ina wani shi shari'a yana tafiya a ta manzo Allah abin da ya gani da tabbatar da abin da ya gani da shi ko za ya shiru to da haramun ne abin da Aisha ta faɗa maza Allah zai ce wannan maganar naka ba haka ba amma maza Allah murmushi ne ya shiru ashe haka ne ashe kun yi gaskiya Allah ya maka da barka وإذا عبد الله قد ما هو راكع وما هو ساجد وما هو قائم. Shi duk wa'annan ibada wanda ake yi ana yin su ne domin domin a more ma Allah tabaraka ta'ala akan kowane hali mutane suna cewa alhamdulillah ala kulli hali san ma abin da suke yi ba wannan shine alhamdulillah ala kulli hali kuma bawan Allah da ya yarda alhamdulillah ala kulli hali da gaske ne ai komai da kulli da roshi zai dame shi alhamdulillah ko ya samu komai Allah ya yi masa shi ma alhamdulillah wannan shi alhamdulillah ala billah wa tu'minu bi qadri khairihi wa sharrihi wal arif fi sayrihi yushahidu ma yushakilu hada shehu yake shi arifi kullum cikin tafiyarsa kullum sai ya ga abun da yake kama da halin da yake ko wani ɗan waye nuna maka ko wani kare ko wani dabba kai ko ma ka je gidan ka ka kunna tv ka ga wani fim ana yi sai ga ga fim din kamar da kai yake ba an sha yin haka kana kallon fim ka ga wani muna fiti yadda ya kare yadda aka yi masa kaza kaza sai kai tunani kai ma muna cikin ka ta tabbas kawai shi ma aka zai kare abin da ta kalla ba yin bane Allah ne ya nuna maka domin nan kawai zai yi nuna maka saboda nan nan da shi shi da ya nuna maka wani wuri daban ba za ka gane ba amma in ya ka in ya kawo irin adam zango ko ali nuhu ya nuna maka hanyar su sai ka ga ka fahimta sai ya kawo maka da hanyar shi ibrahim na kaulaha ba za ka fahimta ba Hmm, ba za ka fahimta ba sai irin su jibril irin su malam zangon zangon barbe su za su fahimta wa ma minna إلا له مقال معروف شنو العارف في سيره يشاهد ما يشاهد العالم فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ترك جميع الأنبياء جميعا يا بتك أن والمرسلين لما ظني ببيت المقدس يا بيت يا بت أن بيت المقدس كلهم بقوا هنالك دكان سن يا بت أورد da ya hau sama kuma cikin tarbata aini ya same su kuma a jan sama وذهب هو وما أوتي لسماء من السماوات إلا وجد بعض من الإله شيء يتبي أما ده يتبي دو أبو ده يزام يبجي أنا كذا يا سامي أجن سمعهما cikin karfar aini shi ne wani mawaki da cewa kai ne a gabas kai ne a yamma kai ne a tafiya an rasa yadda za a gane ka duk shi ne to sai mu fara isra'i irin na haifai shi manzala sallallahu ya tafi sama na farko ya samu annabi adam to halayen annabi adam ya yi kama da halayen annabi muhammadu a farko rayuwarsa ya tare same shi sama na farko farkon rayuwa farkon matsayi mai adami maza Allah sallallahu bai zauna cikin maka ba cikin yan uwansa yana saurayi har yi aure ya gama komai yana jin daɗi yana komai maka ba a kai mai yaƙi ba a kai mai farmaki yana jin daɗi cikin yan uwansa da komai to me ya kare ba yin uwansu ne suka yi masa hakada suka kore shi daga ni'iman da yake ya koma wani gari ba ko ba ko ya koma wani gari shehu yake gariban Eh, gariban ba ko ne turanci ke jama tafiranci ya koma daga garin da yake asalinsa ya koma tafiranci kuma duk wanda Allah ya nufi da alheri zai Allah zai dauka shi ba sai ya dauke shi daga gidan ubansa ya mai da shi kuma shi kowa ya har ma kana nan da yara inda har kana so Allah zai dauka ka sai ya fito da kai inda kake jin daɗi ya mai da kai inda ake maka hafaza ake maka gori ake maka gori mu muka duke shi mu muka kaje shi mu muka mu muka mu muka yi inda har Allah ya zai da ma to haka manzo Allah haka aka kore shi cikin makka ya koma sakarin shi sakarin shi fara faranzo ya ce ajara shi daga nan makka da zai tafi ya tafi ya hau dutse ya wanda sai kalma yadda wallahi laula an la khawma da akhrajani ma kharajani ya maka ina kanka wallahi da ba wallahi da ba saboda mutane da sun koyi ba wallahi da ban kama wannan gari ba saboda da wannan gari na saba ba wani gari wanda nake so a duniya da wannan gari Allah ya ce kai malam ci gaba ni can nake karshen wuce ni can ne ke so da Allah abinda Allah yake so da abinda manzo Allah yake so waye ne abinda Allah yake so saboda shi ne mai gidan annabi shi Muhammadu bawan sa ne saboda shi da ne ke ai Madina ya ji maka sallah lada dubu daya a nan can ɗari biyar dubu ɗari na ji na ji
mai abin na can
annabi adam wanda manzo Allah ya fara sama da shi cikin sirriyansa ba aljanna ya zauna ba aljanna kan ba sai na muku bayani ba aljanna ai magana ya kare to aljannan nan nan ne iblis ya zo ya sami shi da mafiyansa da yan uwansa sai da suka mai hasada har suka mai wayo suka jefa cikin abin da Allah ya hana shi Allah ya dawo da shi na duniya ya ci gaba da shan wahala to kaga wannan rayuwar farkon annabi Muhammadu ya yi sama da farkon manzo Allah ya fara samu a sama to mu je gaba waye nabi annabi Isa da kuma ya فالمناسبة بين النبي وآدم شيء shi ne aka kore shi da shi da matansa kuma da ya zo ka kasa la ya rabu gaiba wa la ya rabu gaiba fa akhara da wa ala bai san ko ina ba sai aljanna baya jin dare ko ina sai aljanna sai aka kore shi cikin aljanna ma ka je za ka dawo amma dai ka je ka dawo ala ba za ka dawo sannan sama na biyu lokacin da ya zo madina wasu rahilar madina a kasar halar da saniya sai yin aka zo masa da wani hali kuma na biyu irin rayuwar maza wajen da yahuda sai ya samu yahudawa gona daga can fasaru a da'uwa sai suka kasance manyan manyan bakiyar wal yahudu su yahudawa hum a da'uwa isa su ne makiyar annabi isa jesus har ma su suka nemi su kashe shi Allah ta barba ta ala ya dauke shi daga kafa zuwa sama kuma zai dawo kasalu yahya amma shi annabi yahya ma kashe shi ake suka so su goye jinin da suka kashe shi Allah ta barba ta ala ya hukunci jinin ya bayyana kan eh ya bayyana sai a zo a kawo yashi a rufe ginin ya haya sai ginin ya hausa ana ba a gushe ba ana kawo yashi ana rufewa ginin yana hawa sama ana rufe ginin har ya zama hasaumiya irin na manyan manyan masallaci a gajima duk mutumin da yake cikin gari kawai zai hango ginin annabi ya haya a sama sai malamin suka ce abin da ya sa ai yanzu shi jini shi kasa ya fi shanye ke har kaza in ka yanka shi yanzu a kofar gidanka ka tafi kona bakwai in ka dawo za ka samu jinin kaza a sama kasa bai shanye shi ba saboda ne an hana da shanye kowane jini kuma daga daga to haka ne da kuma kashewa wanda aka kashe dan annabi adam shi da fadila da fadila wa amu da kafin isa ta rafa Allah sai duk kashe annabi annabi ya wanda kala ila haratin sami ya kada shi man da Allah kuma sai ya dawo shi ma ya yi jihadin sabilillah amma ko ya yi ya yi yaƙi ya yi kashe-kashe da an uwansa kurashawa ko an zubar da jini ko to wannan zubar da jini yana nuna kenan asalin wancan zubar jini wanda ya ruga da kashe ɗan uwansa annabi ya haya su so ma su kashe annabi isa amma Allah da ya su wajen a kurashawa ya kabiru da ilimi Qurayshawa sun zo suna neman abuwa a gare shi. Faƙala da su sai ya ce masu, La ta tsiri ga alaikun yau, an dawo wajen annabi hawa na nawa na uku, na ya ce yau. Ai, maza Allah kai mutum kirki ne, kuma ba wanda ya cancanta ya yafe ma jama'ar da sai kai, ka yafe mana. Sai ya ce, ai ba abu da zan ce maka, ban da abu da ɗan wani mutum yake kawai la ta tuni ba a cikin yau ba ya kuma ba wa tabu wa huwa a cikin to kaga wannan halayen lokacin da manzo Allah ya shiga maka ya yi kama da wannan halayen annabi yadda annabi ya yi ga mutane sa haka manzo Allah shi ma ya yi a ma mutane lokacin da ko wa haratu rabi'a shi halin da na hudu waye na hudu idris lokacin ya riga ya kira zuwa ga Allah ya yi karfi ya kara sahabbai fiye da dubu takwas dubu tara dubu goma dubu goma sha biyu fata maka kawai sahabbai da suka rike makamai mayaka sun kai dubu goma sha biyu suka shiga maka suka shiga cikin da ganuwa kwamfofin maka daban-daban ko ina mafi yawa kuma a cikin shiga hajjin saboda zai tafi nan a dole za tun zai shiga kuma nan a dole da shiga lokacin zai shiga a boye yau kuma ya zo a fili to inda ya shiga a nan zai shiga to wannan matsayin da na hudu lokacin da ya gama kasan larabawa ko ina ya tura zuru da yaki irin su غزوة أقولنا يأتي لما ذهب جزيرة العرب يسول الصحابين كل يسكر يعني ko ina ma za Allah ya rubuta takarda a ce a kai ma shugaban rumawa rum italiya a kai musu wasiƙa a kai ma shugaban aisha kuma a kai masu wasila larabawa ke turawa ke wani bature ma an kai masu wasila ya karanta wasila ya ce kai akwai dan uwan wannan cikin tawagar nan na kasuwanci yau ta ce akwai abu su da sun zo wannan dan uwan gane ne to me yake cewa ina cewa mu yada zumunci mu daina bauta mu gunki sannan mu daina gina kuma mu daina mu dinga taimakon juna kuma mu dinga bauta ma Allah eh ya yaki wanda kuke a tare da su yau ne kishi yaki gobe ma ya kore yau na kore shi gobe ya kore ni waye ka ne yara ko manya da ko ko da yawa sun ki sun girman kai amma samari da yawa sun yi shi suna yi so wanda suke bin shi wasu sun taba bi shi su imani da shi daga baya su yi hijja su koma suka ce karya yake yi a a wanda suka bi shi kam a yi kullum kara son su yi in har abin da ka gaya mu haka yake na tambaye ka wanda suka bi suna yake da ba da na tambaye ka da me aka yake kiran ku yake zuwa ga barin zina da zumunci da daina bauta na gunki kamar lokacin ku tura wannan su ba gunki suke bautawa ba su allah sama dinin sama suke bautawa a cikin nan su ya haɗu da su laraba suna baya ya lissafa maka ya lissafa maka ko da yake ba mori kuke ba ko zai ka manzo Allah dina alqur'ani to shikenan sai yake masa in wa'annan abubuwa wanda ka gaya mu haka yake sai ba dole ne ya nuna karfin turawa ya nuna kafar da yake kaga inda nake aje ta fana din nan wata rana sai ya zo ya mallaki wanda sai aka yi aka yi hayaniya a wurin ke ce ci kuce ke ce kuce ana ta fada ana hayaniya muhammadu ya zai samu wannan da za ka da ni aka yi hayaniya ce kai ku shiru ni dai da na samu lokacin da zai shigo nan zan zama cikin wanda za su wanke ni da to wasiƙa wasiƙa wasiƙa wanda manzo Allah ya yi ya yi abun nan ya yi tura a lokacin kamar ba abin da ake tura a lokacin kamar wanda ke to ya nan ya ya raji annabi da annabi da shi saboda shi annabi idris wanda shi ne kakan annabi ne idris shi ya haifi baban annabi ne annabi ne jikan malam idris wallahi to wannan an idris din shi ya fara rubuta cikin ɗan adam da ba a kawo takarda a dauko bairo a dauko tawada ya saka ya rubuta duk ne ka Allahumma ne ko ya rubuta ko mene ne rubutu ne idris ke fara ya yi. to kaga nan ya jaji idris har na ya aikata cikin rubutu ga alƙur'ani abinda idris ma bai samu da bai sama na hudu da ko sama na biyar ya samu annabi haruna shi annabi haruna ruwan muhabbabu fi qawmihi shine wanda ake so cikin mutane bani isra'ila in ka ga yanda suke jin haushin musa ai ba waka eh shi da kansa ma ya samu suna bauta ma wata saniya ya zo ya kama gemu annabi haruna yana ja la ta ku bi da ayyuki wala bi rasu inni khashitu an taqulu fadaqta bayna bani isra'ila wa lam tuqal qawli shi wanda ya koya musu bauta ma wannan saniyar ma sai annabi isa ya tsere ma annabi musa annabin allah musulmin kirki baya kauran tsine mutum saboda in ya tsina bakan shi ne ya kama in ce mu dama addu'a yi kaga albishi yunkin a bar wannan magana addu'a da tsinuwa ya fito cikin batin annabi na zuwa ga tsanin ya yi fushi annabi isa in ya fushi ina gashin kirjin nan to haka zai tashi ya fito har ya goki kayan da na ciki har ya fito wanda in ka rungume su cika ka zai haka annabi annabi musa yake da shi to shi annabi haruna kuma shi ne ake kunshi to cikin halittar allah daga annabi adam har zuwa annabi isa ba a taɓa samun wani mutum wanda bai bar duniya ba sai mutane da suna son shi fiye da ransu fiye da ƴaƴansu fiye da matansu da dukiyarsu a duniya tab wanda tarihi yake ba da labari kamar hannun mu kafin duk soyayyar da wannan aka yi ma annabi haruna bai kai da annabi muhammadu ba sai na nawa na shida annabi musa annabi musa allah ya aike shi ya yaƙi aljababiyar ƙarfin mutane nan to mutane su kuma ce ba su faƙatira ina hauna ƙa'iduna to a ƙarshe dai ba su je ba allah ya bi mawuta su ya bata da su cikin bata limoci suka limoci suka dinga yawo bayan gari kuma ga gari ga gari suna kallo amma in sun gari da sabon su ta tafiya in yamma ta yi sai su ga sun dawo sun da suka saboda kawai allah ya ce su ne da ya ce a gidajen su suka ke suka yi muwa kawai su zama a wani shi ne sai muke cewa ya kamata mutum ya neman abokin na shi saboda in baka samu abokin ke ba ta gana duba a kai ni ne ba ba ruwa na ba ruwan ko amma kuna tare to duk abin da ya same ka ya same shi ma zai same to duk abin da ya same bani Isra'ila da Musa yana cikin ai da ba ya kamata Musa ya je ya zauna ba amma duk wannan wahalar Musa yana cikin saboda me saboda abokan kariya Allah ya ba mu abokan kariya su da mu ya yake su a haka shi ma Annabi Muhammad ya yake Larabawa har mutane Afirka har ko ina saboda tabbatar wannan addinin Allah wannan shine musulunci فابتدا ياتي الجبارين خالد خالد والروم ثم روما فابتدأوا بأمر تبوك هي فارا بأمر تبوك يأكل تبوك وأرسل إلى بلقان في بلقان شيني أوكران تركمانستان أفغانستان بوسنا هرسك irin yurop ana ce da kurku shafiya da irin su adar da jihar da waɗannan yurop yurop din shi ne shi ne balkan yurop yurop da yurop balkan shi yasa aka zauna kusan shekara arba'in hamsin sittin duk ba wanda ya san akwai musulmi cikin wannan ƙasar da raka ya fashe da raka ya fashe sai aka rata ya fashe ashe akwai gari musulmai kamar an afghanistan ashe akwai gari kamar azerbaijan ashe akwai gari kamar turkmenistan ashe akwai gari kamar su abunan bilarusiya kaza kaza duk ga sunan barkatai to da ba a su ba a kan a lokacin shi ne waɗannan garuruwan duk musulunci ya zo ya an ya shiga can yanzu da da ba ta ya kaso sai aka gane wani na mutu wani na garuruwar na na yau duka musulmi ne saboda shi ummul khabari na kafirci da kin musulunci da wuce gari da biyu ba faransa da ingila ingila ba ta son muhammadu rasulullahi har ma wanda ya zagi manzo Allah ma a zo a gobe shi eh salmanu rushdi amma sauran turawan duka ba da musulunci ya shiga sahabbai sun tafi har wurin wasu ma cikin turawa sun zo har makka har madina sun karba musulunci sun koma to halayen wannan annabi musa duk ya dawo ya zama halayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi muhammadu ya fi girma ya fi yalwa ya fi armashi ya fi amfani da annabi musa zai da umarnin isra'ila daga nan misra daga nan misra ya kai ya tsallaka da su ba samun suna wani dubu saba'in musulmai a duniya yanzu miliyan nan kaga aikin muhammadu ya fi na annabi musa yarwa annabi musa annabtan nasa ya tsaya daga can shi kallon muhammadu min yawmu bi akati ila yawmil qiyamati wa huwa akhirul anbiya'i wal mursalin sai sama na nawa na bakwai annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin manyan-manyan annabawa babu kanan annabawa amma fabjal na ba a domin alada akwai wajen kuwa da Allah ya zaba dubu ɗari dubu ɗari dubu hudu ɗari uku goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar ne wai nan adadin ya zaɓi biyar minin da biyu na biyu sa kawo ni sa kawo wai ni sa kawo wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا تبروين أن بابا فاما ولا سوى فاما با ولي النبي الله ولا فاما إلنا إذا الله شيء أبو gurgudun famanka gurgudun makarai gurgudun zafinka wanda mutane za su zane za a ka sun sun abinci su za a ka su ba ta tonon gurgurdon daga ta zuwa sama duk wanda ya ga ya cikin ku duk wanda ya zauna kamar shekara daya bai ga wani dan uwansa ya zarge shi ba so ya je ya shi modibo in kika kanka in ka ga har mutane ya wala shekara daya ba wanda ya zarge ka to Allah ya shi wallahi amma ka ji labari daga yola wani dan wana daga kofore daga yana daga ba kaza ko daya ya ce ai mahmud bai da kirki yau ko kace alhamdulillah yanzu ka fara zuwa sama amma ai to ni ne ai ba abin da ne musu ka jahili ka to me ne ai ni ba ban zalunci kowa ba A, sai ka zalunci wani kana za a zabe ka A, na da ya zo matsayi na bakwai annabi ibrahim tun da shi ne ya kira zuwa haji manzara ta ta ce ma ya hajjatul wadaya ba wani abu a duniyar nan da lahira wanda manzo Allah bai amince shi ba ba wani kungiya wanda zai bayyana karfin zamani duniya ya kare wanda manzo Allah bai amince shi ba har ya amince kungiyoyi wanda za su zo karfin duniya guda saba'in domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya kawai shi ne zai jira sauran duk ɗan wuta ne in ji manzo Allah yace kungiyoyi saba'in da wani abu ne wanda za su bayyana kasar zamani kungiya daya shi ne manzo Allah zai karba sauran dukka halakakku ne ɗan wuta ne in ji manzo Allah kullu hadin nas illa wahid illa illa wahid tun da annabi Ibrahim ya kira zuwa ga hajji وأكرم بالناس الحريات الرجال وعلى كل وياتنا من كل فج عليم من ذا لا تلزم كما يحب وداعي باع كل من بين لهذا صادق هؤلاء الأنبياء سبب هذا تفيا يلقي كما دكا تفيا لحالا إن النوى سوكما ناسو بايا كما تشي وجاء الله كل يتمعصين النبي أولئك الذين هداهم الله وبهداهم يقتدون وين أن بابا من وين الله يجزيك to kai kuma ka dauki halayen gaba daya kaf da aikin su kaf gaba daya ka san tara kuma ke gare al-muzammil mudaffir to wannan daya biyu uku hudu biyar shida bakwai shi ne kira'u na aiki na haka su kenan to na haka su haka su shi ne nake rubewa nan ba saboda kar a zuwa ji a yi zo zuciya wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma asra zawo bi lokacin da Allah tabaraka ta'ala yayi masa Isra'il atla'ahu ala jamali sai Allah tabaraka ta'ala ya nuna manzon Allah kawai halalan Allah gaba daya kaf wa qarrabahu qurban ya kusantar da shi wani irin kusanci wanda halitta bai taɓa kusanci da Allah ne wani kaza kawo ne kawai ما سبق لمخلوق قبله ولا بعده ba a taba samun yin ba ko da wani suka wuce da wani suke daga baya jazaba hu jazaba ce ya janyo manzon Allah ya jawo su a kan kalma guda daya ko uku udnu udnu udnu kai kusa kai kusa kai kusa to uku to uku ma ba zai yi bayanin ba saboda ba ni da wani hadisi ko wani a wanda zai sai na wani udu nan ba ni da shi wallahi zara in shuru eh wani abu ka sani kana jin shi kana ji abu ka je kana eh manzo Allah zuwa ina in ba ka da hadisi ko alqur'ani اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله